من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخير أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراد يرحمه الرحمن سبحانه وتعالى يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون a ila yau a muna surar sura surar al-imrana mun bana akan aya ta 126 yanzu za mu tashi kan aya ta 127 shi ne dan Allah Allah subhanahu ta'ala yana ci gaba da bayanin irin kuma da yawan mu'minai musamman a wannan yaki na Badar Allah yake cewa to Allah ya taimake ku a Badar a lokacin kuna kaɗan ba ku da yawa to Allah ya muku wannan taimako ne liya kaza a tarafai dan Allah ya halakar da wani bangare min allazi da kafaru daga waɗanda suka kafuta da kadari da karkashe su wal asar da kuma rikashe su aure su ko ko ubangiji ya kaskantar da su ta hanyar tarwata su fa yanqalibu su juya fa'idina suna karbu lan yanalu ma ramu ba samu abin da suke nema ba to wannan shi ne dalilin da yasa Allah ya muku wanda ya ba ku nasara su kuma dan Allah ya kaskantar da kafinci da kafiran nan Allah ya sarka su shi sa Allah ya muku ba ku nasara a kansu to wannan zala a wato ayin da zuwa ta soka lamma ku san turba ya ce ku yanda aka karya hakoran gaba na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi ke wajen hukum ko shi ke wajen hukum aka kuma jiwa kuka manzara sama rauni yau ba gudu ƙarar ya ga gudu wa ƙala sai manzara yake cewa kai fa yakula qawmun ghayra kai kai da mun qawmun kai ya ya mutane
ويعذب من يشاء والله غفور رحيم to wannan zara aya da zuwa ta soka lamma kudurin baki ya tuhu yayin da aka karya hawarin gaba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko shirce wajuhu kuma aka ji wa fuskar manzo Allah rauni yau mukudin a ranar yaɗin gudu to annan ne Allah ya saukar da wannan aya din irin kuma an ce wato za ku gane a kan ma'abuta jirgin makulata wanda su su mutum saba'in ne makaranta alkur'ani sahabban manzan Allah ya dukkanin su gwanayen alkur'ani ne a gaban manzan Allah suke to sai manzan Allah ya tura su su zuwa ga wani guri da ake kiran sa biyar maguna wanda tana nan da kan maka da usman dan su su koyar da mutanen gurin alkur'ani su koya musu ilimi annabi sallama ya sanya muzur bin amrin shi ne shugaban su to shi kenan su wayannan mutane sun zo shaka musu musulunta annabi ba su wani da za su koya musu ilimi su koya musu ma alƙur'ani to sai maza su ma yi taci gona ya alƙur'ani sun saba'in ya ba su da shi nan da rika tafi sai shi ayyuka ne kufai sai ya haƙince su sai shi ya kashe su duk makarantar da guda masu yadda manzon Allah duk sai ya kashe su da shi ne maza su ma wato ainihin ya fushi ya fushi sosai to sai Allah ya yake ba magana a guri Allah ya ce ne su da kuma al'amari shi a'a babu wani abu da ya kasance gare ka na wannan al'amari ai kai ka yi hakuri kawai al'amurin da lamarin da Allah ne ba dai ba Allah ba to ka dai da Allah ne eh kai ka jir karka damu ya rasulullahi ka ka ka damuwa to da kullun Allah yana hada manzo Allah sallallahu alaihi ya sanya wa kansa damuwa kamar da Allah ya ce Allah ka bai da saka ala asari ka kan kanka ne bisa gurin in mutum ran ya lalle da Allah ya tsaba da mutum ba ne ba za ka yi kudin ya rasulullahi kada za damuwa ita damuwa tana haifar da hawan jini hawan jini ko zai ga abu ba lokaci ne ba sai ko a jiya ba sai a ta haɗuwa da larura ina da zaran wani abu ya zai so zaran manzon Allah to sai Allah ya dinga ba mu manzo Allah sallama ainihin hakuri don haka lamarin ba hannu ke ke ya rasulullahi eh sai haka a aure tuba ne mu wa yake zuwa Allah ya karbi tuban su bil islam da musulunci aure azubuhum ko kuma Allah ya musu azaba kai nan zalimuna domin da wasu aika gare ne sai haka in Allah ya rama ya musu azaba in ya rama kuma su tuba shi to wannan da suha Allah ya karbi tuban nasu wallahi ma fi samawati abin da shi ke jirgin mai wa ma da arziki abin da ke cikin tafsirin lahi jinna Allah ne mulkan maza hadarci ne na Allah wa kalkan kuma da Allah ce wa addinin kuma bayan Allah ne daga firu Allah yana gafara da muke shafu da muke zuwa ko ga wanda Allah ya koyi wa gafaran Allah ce masa gafara wa ya azibu man ya shafu kuma Allah yana azantar man ya shafu ta azibahu wanda Allah ya so ya azance shi nan wallahi gafurun Allah mai gafara ne da auliya ihi ga masoyansa rahimun kuma jin kai ne da ya rika ajiye ma abuta gun sa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa wattaqu allaha la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku wadanda kuka yi imani da Allah la ta akula riba kada ku ci riba kada ku so ku ci riba abata ninki riba a fa aban ninnin kawa shine ayin da aikin da su wato da hawo kuma bayan gudu ma'ana dai da an tarbiyi biyu shine gudu ke mi kari ke ba da ashin ashin dukiya inda gudu da ajali yayin sokar ajali idan kana gura mun kuɗi lokacin biya i sai mutum ya zama ba zai iya biya ba to sai mu kara masa ajalin wato a cikin ɗalaba sai ku jike ta neman to shi ne a yau za ta biya yau hudu ga wancan hudu za ta biya shekara ta dubu shekara ta ashirin da ko ya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu to ka gani baka biya ba yau din to yanzu yaushe shi ke nan bara ƙara maka wata biyu to kuɗin nan da ake bunka dubu ɗari ne to za ka buɗe ne shirin an ƙara maka ajali an kuma ƙara maka abin da za ka biya ta tun da ƙarin ajalin nan wannan ne shi eh bane to shi da Allah ya karbu ci ta azamu ba ba domin idan kuma wata ne sai in ma bai biya ba sai a kuma ta masa sai a kuma ƙara masa wata dubu wato wata wato dubu ishirin kaga ma a mun kenan shi ma kuma wata biyu bai biya ba sai a kuma ƙara ba to kaga sai ma azamu ba ba ba eh ba wai mun kana rubuta cewa wai riba shine ka sai da abu ka so abu ka ninka kuɗin shine ka ci ba a shi a irin wannan suke yi in kana bi za a biya ka kuɗin in lokacin yayi ba a biya ka ba to shi kenan sai ka ƙara ajalin sai a ƙara kuɗin to haka haka ajali yana ƙaruwa kuɗi na ƙaruwa to har sai ga kuma abin nan da ake bi wato ya zo ya rinjaye wato ayi wato kuɗin wanda yake kai sai ya rinjaye makuwar kuɗin to shi ne sai Allah ya kada shi wannan da haka duk yana cikin wani shirin da tsarin banki idan aka duk wani dama ne banki dama kuwa ibn zunub iya rubar haram duk waɗannan fawa'in group nan su ne riba ta haram ga Allah ke faɗa wanda za su faɗa tun daga ainihin ya shaidar da mai rubuta rasitin da wanda ya kayi da sun ma da shi rasitin ma da waye waye duk Allah ya tsine su ma ba shi daya eh da mai shi da kowa ma ga Allah ya tsine masa wata kulla za ku tsoron Allah da kanki ni da barin ainihin harkar riba wata la'allahu وجاءوا يقولون فعل وجاء يقولون فعل فضربوا واتقوا النار التي أعدت للكافرين kaji mu za mu rike magana yake cewa a yi dama ko ba mu mutum ba sai mu kunta ta ta ta ta ne to ai da a sha abinci ya zama wata barura ba tun da dai ba za ka aje kuɗinka a gida a zo a yanka ka ba eh yanzu wani in ba zai baka kyale ka ba a kawo ɗinka in ba ta yi mutu an ba ta don wani abu masu shi a gaban yin ba a kawace to man ka aje a kawace to wannan dan abin da ake dan kara maka ko da ma ba ta kai kaiwar ba to ana dan kara maka wannan abin da yake hawa wannan ainihin riba ne a gani in ka juya din kai ka bayar ko ka baka a kara maka ko a cikin dai waɗannan harka ce a shari ba to ka zama za mu ya shi da ma za a zama da kowa ma wannan abu ne in ba Allah ne ke yi ba don wani abu ne za ka ga kai ba mai ba ne in kun ka yi mutura shi amma ga wani a yi masu an dan jefa maka wato wato wani dubu daya dubu biyu eh tana hawa dubu uku dubu waye kai ba da san yi ba kula kake ba ba za ku kana ganin wannan mutura shi din yanzu ka kai dubu biyar to nan biyar din fa ita ce ba shi da kai mun ga yi ba ba rura mishi ba kai ga yi kudin kai ka zai a cikin wani ke gudu su bukata ta ba kai ba za ko kai aure ba sai ka kana kuma da guda wala kai ba shi ne to kuma ka ka kokaro Allah shi ka zo kuma yaki da Allah ka gani ka ga shi ya zama ta lafiya to shi kuma duk al'amura suna kullewa duk al'amura kuma suna da kamata to shi Allah ya ku barka ku yi tsoron Allah ko kwa da mota kaga ashe barin tsoron Allah ne kuma shi ne sababin hanyar samun rahoton ne ya shi ne zama ban sanya da mutane sai da ka zo shi ya shiga zan daga inda zai san tsare da zai tsare cikin da halaliya sai ga kuma ya fitar da kansa gaban waɗannan abubuwa kamar yadda muka faɗa cewa waɗannan kan sun fi da haka mutane kwata ka gani yawa ko kuma su rubuta ko wani gyaran hanya ko ciko ko wani garawar a zo a zuba mutane su kare ka musulmi ji daɗi amma Allah wani baka da komai ba eh ba ni baka da ba domin Allah ta ta yi lafiya da zai wanda da kayi da ka kusa gaba da kai baka ci ba kuma baka barwa wannan bankuna mafi yawa bankuna ne na kaji wanda su idan ka musu barwa su sai su ƙara ƙarfi da wannan kuɗin in kai ka bar naka ni na bar na ba wancan bar na su ce bar naka sai ga wasu biliyoyi ne to biliyoyi nan kuwa duk wani wani kuɗin da tattalin arziki da kuma kuɗi ƙarfi kuɗi ya fi ku ƙarfi suna kan su iya taimaka mai za su iya kome ne ma musu cin mutunci da wannan abu to ba ka karba ka zo ka amfani da ni da shi ko ba ga Allah ya ba ka ladan ba amma kan ka da imani za ka iya kare kanka ba ka yi ko bandala ba domin idan ka kwandala to da wanda yake shi biliyan daya duk ya kushe a wurin Allah eh dole ne shi kwandala kai ba dole ne shi biliyan ya kai ba duk abu ne guda daya eh shi da wani shi za ka shafi a shafi dubu a to ai dole ne shafi falaci dole ne shafi guda da suka sha giya kuma hukunci ɗaya za a yi musu kuma wajen Allah ya biya kasha ya fi haka shi ma haka shi ma ribar ciki Allah ya kiyaye to واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون to Allah ya ce wa tukun nara Allah su ci wurin ko wa tukun nara kuma ku ji tsoron wuta allaci buɗe da tsoron da aka tare da zirgashi da kajirai ita wuta Allah ya tare da kajirai kuma ta aiki da masu da ba za su rasu gara ake kaucewa Allah ne ce ce wa ce ba ko da kana da wani imani in dai zama ba ku ba ba ku buga shi Allah ce la yayi wuta wuta kuma da an tare shi da kajirai to kai mun gaira sai ka fada shi ta shi ne zama kana mun shi ran eh ku da kiyaye an zo an zo kada ku azaba jihadi isha wa billahi kuma Allah ya wara sura kuma wannan mazo shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la'allakum tabbasu in kun ba Allah ku kuma ran Allah to sura hamuna a cikin ku eh sura ta maramar Allah sai da ka shi da annabi sallama ya rubuta haramcin ba kuma Allah ya shin ku fada rubi har min Allah wa rasulihi duk wanda ya ci ya shirya rijima da Allah za ku fafa ta tsakanin shi da Allah to ina ga ya shirya da iya da Allah to shikenan ku rabbi shi kuma Allah shi muka wuta na da eh ko wutan nan wato ainihin na ka nufi da kajirai su kai kuka zuwa abokin kwanci ba da Allah ɗaya sannan kuma ku tsaya ku ba Allah bin Allah shi ne kanku ce ba ku bi manzan Allah shi ne ku ce wa nan riba ne da Allah ke faɗa a nan da Allah ku tura muna in kun yi haka tabbas sai Allah ya shi kanku Allah ya shi kanku آمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عند للمتقين to masari'u bilwawu bilwawu wajina da wawun ce kuma babu wawun ma a ce sari'u ila mafisatu ko kuma sari'u wato sai da kuma ta shi ne la rasul ko sari'u ko ku gaggawa ko kuma a sari'u ku gaggawa ila mafisatu zuwa ga neman gafara eh shi ne ku shauke wato ainihin ne sababan abin da zai zama muku zamu gafara a wajen Allah wato shi ne idan kun kutsa cikin Allah kuma ku nisaci abin da ke sabon Allah to wannan shi ne gaggawa ke da sunan Allah ne kenan sai to shi ne lamu da su zuwa ga neman gafara a jiya ku kuma yin ku wajen da wajen da kuma ku gaggawa zuwa ga neman aljanna eh wanda arwaha fadin ita wannan aljanna wato as-samawati ai kamar fadin sammai ne wal ardi da ainihin karsai wato idan da za a buɗe waɗannan sammai guda bakwai a dinka tona ɗaya a cikin ɗaya a tona ɗaya a cikin ɗaya a buɗe ƙarsai guda bakwai a shi ma a zazzona a cikin waɗancan sabbin guda bakwai ɗin nan to faɗin aljannar ya ce wani eh domin ai kamar inda aka faɗa wato ɗan talakan ɗan aljanna shi ne ne kamar duniya dubu saba'in eh wanda gidansa ya kai girman duniya dubu saba'in shi ne talaka wanda idan da kuma anan duniya ne sarka wasu a bashi eh ko an ci abinci a ce a kai gidan wani sai da shi a wanda ke to shi ne wanda gidansa ya kai wannan to saboda haka a shiga ga aljanna girman da yake yanzu duk sanda aka faɗi wannan kuma suna ba da wani misali a ce gidanka ya kai duniya dubu saba'in sai ka ji kamar kanka ba zai ɗauka ba eh ya za a ce ya zaka yi da yawan gidan to ya za a kenan wani irin faɗi ne da aljanna kenan goma wai wanda buga bai irin kuwa ba a gidanka kai kadai kawai shi ma wancan gidansa shi ma wancan gidansa shi ma wancan gidansa to wani wasu irin aljanna ce wani irin faɗi ne wani irin wani alam ne za mu shiga to misali abin da za ka iya ɗauka kamar yadda ake ta faɗa shine a lokacin da ɗan adam yake shi mahaifiyarsa wato ina cikin wani irin alam wanda a lokacin gani kake babu wani abu babu wani guri mafi girma a jihar da Allah irin girman wato irin wato ayi ne girma irin cikin mai kyau saboda a gurin kake kaddun gure akwai filin wasa eh akwai zaki alkajira ko almusulma da kake yi eh duk inda zaka jiya ka jiya a cikin wannan cikin da kake gani ko ina ya ishe ka ka sha iska kai yawo ka kai komai to a lokacin gani kake babu wani abu za a iya gaya maka wanda zai iya za a fita maka da girman wannan cikin da ka fito a cikin wani har akwai abu da ya wanda girma a lokacin da za a ce in ka zo duniya ɗakin kwananka ya kai girman wajen da ka fito a daga cikin sa wajen su su ɗari an yi da abin da ko sai ka ji kamar abin ya haka ba za su yi to amma yanzu duk kowane a cikin akwai da ɗakin da falon zama kai yayi fara eh to yanzu misali idan da cikin ne al'umma ta masu ciki in aka ce shi wannan mutum ne ya su eh ban san ba ta cikin za a ce cikin za a yayin kowa a zuba shi a cikin kwantena in ko a sa kwani sai a yanjan karabe a kan da ya kan da a shirya ya ta sama a ɗauko wani a shirya a nuna shirya kwanayen a shirya ciki ciki guda na eh na an da yake miliyan ma eh a cikin kwani ne a kan mutum da ya rika a wani ko a jajjajen wani abu na dole na cikin wannan eh iya nan ma zai kai kafin masu ke dole a dora shi a cikin wasu to amma ga shi dai ya zama zai zai ɗakin ka ne wajen da za a iya cewa miliyan mutum miliyan ɗaya ma ko wata zai wani filin ka fito wajen miliyan ɗaya ninkin sa miliyan ɗaya zai zama ɗakin kwanan ka ne kai kaɗai to ga an daga abin ya yake amma da kowa kuma aika shi daga kowa ya gani akwai da ɗakin kwanan din ma ya ya fi nan din ɗakin kwanan da kawai ya fi nan din to ka ga yanzu a wancan alam da aka gaya maka aka ce zai zo na alam ya ninka inda ya fito so dubu ko so ɗari ko so miliyan ma sai a sanar ba zai fahimta ba amma yanzu muna zuwa yanzu mai kuma ga haka ne to shi ma hakan lahira take aljanna ka wato gidanka aljanna ya muka duniya su dusa da ita talaka ke nan in talaka ya kai wanda ba talaka mutu ya fi haka to a shiga inda ka san wancan ka samu yanzu to shi ba ka tun ka halin kan shi ba haka ba abu yake haka abu yake ka ce ma nan arzu har da wata ran fadinta kawai fadinta mai ne da fadin karsai eh Allah ya ce shi kuma ko idan ita wannan aljanna an danganta da muttaqina Allah ga matsoron Allah da ya sa'ati da bin wato kawai Allah wa tarkil ma'asi da kuma barin saba wa Allah الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله يكي أنت لجأ الجنة ga masu tsoron Allah su waye masu tsoron Allah sai Allah shi Allah zai yi muci kuna a ce kaga yana cikin takawa ciyarwa bayarwa ko yana daga cikin alama ta tsoron Allah su ne wanda ke cewa fi za'atul lahi a cikin bin Allah suke cewa tun sarra'i a cikin wato ainihin tsari na buɗi suna cin buɗi za su bayar shi ne hadisin yalwa za su bayar wanzan ra'i da kuma hali na kunci ma sai da haka akwai abin da kira dukkan mutum shi kullum idan ana cewa ciyarwa ko kuma alkhairi ko kyauta ba wai ana nufin sai ka tara abin duniya masu tsai ko kuma ana magana manyan manyan miliyoyi batun su ne masu cewa ko masu kyauta ba a'a cikin rayuwar barraki a lokacin da kake da hudun to kana da damar da za ka dafa abinci kwano goma ka bayar ko za ka raba mummunan shinkafa ne ko za ka raba a ainihin wato kakan kakan na madara ko siga ne duk za ka iya bayarwa to duk da ke ka ciyar gwargwadon karfin da Allah ya baka to a halin barra ba ba za ka ce to kuma ainihin ba da shi ba kai ta ayyu kana da ikon da za ka shigo kwano ɗaya na shiga a gidanka ko kana da ikon da za ka shigo da kwano goma shinkafa a gidanka to ai ka ga a wannan lokacin tare da kuntakar da irin halin da ake ciki to ai wannan shinkafa da ai ba za shi ta a gidanka ba la'alla ma abincin sati ne to amma yanzu akwai wanda shi ba shi da gwangwani ne a cikin gidansa ko to na ga sun ce kwano goma ai ba wadaci akan wanda ba shi da gwangwani ɗaya in ya ka kawo nan barra din ba za ka ce to ai tun da ban zan iya ma ajiye buhu ba buhu da kwano goma ai ba ma ai ba ta buhu ba to wannan din ma a hali ka duba shi wanda ba shi da shi gwangwani biyu uku a bashi shi ma to wannan yana cin alamar ta kawa kuma yana cin alama ta cewa kai mumini ne kuma kai ma din Allah yana nema ka bayar in ana magana cewa da bazan cewa da bazan taimako kai ma ka shiga ba magana ake ta wadancan miliyoyin dukkane manya-manyan na kwari ko na sun gaba eh kai ma na kurmi ne kai ma ka shigo yawa kai ma ma'aikacin kai ma ka shigo tun da kada garmin da za ka iya yan kwano goma ne komai karancin albashin ka misali a gani to akwai da shi ba ma albashin to ka gani kuma zuki da ma uwar marayun shi ka gani eh to ai kaga su ba su da shi ga wanda su kai kana ma da buga-buga za ka yi samu ko ma ba ka fi ba kai namiji ne kana da karfin da iya zuwa ka samu iyalinka a kwanon biyar ne to amma ga wani shi ba su ba su da gwamna da zai yi ga gwamna ba ka samu shi su da haka gwamna sai kwace take hadacen hadacen hadacen to yanzu wannan kwano wannan gwamnani biyu uku da kake rainawa wata ce daga cin yau ne ko da cin rana aka yi alhamdulillah sai da dare kuma ne ma ka kawo musu da wannan damuwar ita wannan lokacin to shi ne Allah zai yi kuna tussar ra'ayin da ra'ayin Allah ya sha ashe ba kawai wanda su mona sha su ne masu cewa ba kowa ma akwai irin buɗi da Allah ya bashi kuɗi kan da kasar sa zai ga shi a halin da ruwan yake yawa zai ga shi a halin da ruwan yake to wannan su ne wanda Allah ya ce ya tanaji aljanna gare su Allah ya ba mu aljanna wal kadimin al-gaiza da kuma masu haƙiye fushi alkatina wato masu zuwa al-ibani wato ba su alkafi na masu karewa an invalihi gaban zartar da fushin man zurfi kana da iko an taɓa ka za ka iya ramuwa eh kana da fama ko ƙarfi da za ka rama ko kuma iko da za ka rama amma sai ka haɗe fushin ne idan baka zartar da fushin ba akan wanda yi maka a gani eh idan mutum wani rarrawa ne to to wato kwanan sa ne ke cewa masu karewa gaban zartar da fushi ai ma'ana wannan ai ma'ana wanda suke wato ainihin masu wato haɗe ya fushi tare da kuma wato ainihin wato iko a zartar da wannan fushin da zahirin su da fatinan su suna da iko wani gida da wannan iko ko abu kira ganin ta ba kuma bane da kuma kare za ka zama wani shugaba ko kai ka zama shugaba ya taba kai kuma kai shugaban kasa ko mai suke ne gwamna ka gani ka gani ko mu kai ne yanzu shi wajen da to ki wala ba da ki da baya ai ma ka shi kuci ka baya kuma yanzu da ka kai ka ran mutu kudura ke mai wani sanda a kanka wanda duk abin da gida ma za ka yi masa duk kafarin sa ko mu a karfi na jiki ya wura ka jan kuma wani abu kana da ikon za ka yi cimur musashi amma ba cimur musashi din ba sai ka haƙi ka bar shi haka ne ibadati zuwa wato har ya fi shi daga mafi girman ibadu ya zo a cikin hakiki a cikin wato haɗi wato ainihin wato a cikin haɗi ya fi shi man ka zama gaizan ya zo a cikin hakiki ba za Allah yake cewa duk wanda ya haɗi ya fi shi wawai da zuru a tsarin shi yana da iko a tsarin fatu yi a tsarin kada wannan fushi Allah zai cika shi da imani zai cika shi da aminci da kuma imani duk wanda ya haɗe fushi aka yi ma'abu kana da ikon ramawa sai ka haƙura to Allah zai cika zuciyarka da imani Allah kuma zai cika kai da zaman lafiya Allah zai baka aminci da kai da iyalinka idan ka ce to ai ga shi ko ya zo daga imamu shafi'i cewa imamu shafi'i ya faɗa marin su hudu ba duk wanda aka fi sasantar da shi amma da fushin ba to ai shi kaki eh ai ga imamu shafi'i ya ce duk wanda aka tsokana aka fi sasantar da kai amma baka fushi ba to kai jaki ne shi ya za a yi kenan to kaga abin da wannan magana take hukuntawa ta imamu shafi'i ashe kaga a cewa a taba ka a zauna lafiya ashe kai abin zargi ne kuma wannan ita aya tana nuna ai wanda ya haɗe ya fi shin du'a yana cikin masu tsoron Allah ma to kaga ya za a yi wannan kaure kenan shi aya ta ce in an taba ka kai haƙuri to kai ne tsoron Allah ne shi kuma imamu shafi'i yana cewa in aka dokane ka aka bar da kai baka yi fushin ba kai to jaki ne to ni za a maka gina da za ki kirin mana eh yin da wala shi da duka ba ga Allah lai baraka to ku ji ba sai a bada amsa cewa wannan magana ta Imam Shafi'i yuman ra'ayi daukar ta alama idan ra'a qurbatul lahi al-fatiha idan mutum ya ga wato wasu alfarmu na Allah to fa anu ana aikatawa amma da hali gaban da ba kuma da ya yi wato fushi ba domin da to da zama jaki kenan daga ana kin shari'ar Allah ga shi maza da mata ana zo ana fasikanci ko ana wani abu na tsafa wa Allah da shawararsu da zama cewa kai baka hana ba kuma a zuciya kuma ka damu ba wannan shi ne jaki kenan a gane wannan kuma a kan ka ne aka yi maka wani zai bangaje ka ko da Allah ya taho zai bangaje ka kana da ikon za ka murmusa shi kuma kila ma da ganganci ko da wasa'i ko rashin kulawa to amma sai ka yaƙi masa ka yaƙi shi ba wani dan ya sanar ka bane kara ba ko kamar yadda musa misali wani ya samu ta dama ko ta mulki ko waye ya wulakanta ka yau kuma gashi Allah ya nuna sai kuma kai ne da mulki kuma kai ne a saman sa to kai ka ga a wani lokacin kai masa afuwa din shi ake zance ba wai a'a ka ga ana keka a zaman Allah a tarwa addinin Allah ka kira hannu ko ka kibishi a gane kuma ce ai kai a guri kai ba shi bane shi za ki cewa idan kila hirmun قل فالهم موضوع وحلم الفتاة في غير موضعه جهل إن أنت هقولي كشي هقولي إلى المهل هقولي ممكن أئل با غير هقولي با وأن الموتى كده ko jahilci eh inda dai ake saba wa Allah ake keke alfarmar addinin Allah ake badala ake wani abubuwa baka hana ba baka ji azucin kansu su ba baka ji kada mu ba to kaga wannan ai shine jahilci shine hota ko shine jahilci shine babban shi tsakanin wannan eh na hakika ya hadu da imamu da hasani Allah ya kare ta gare shi a lokacin hilafa ta sa ya tana cewa to ga hakuri ne kwarai cewa wani mutum ya gabato gare shi domin wai idan na bashi bila an ce yana da hakuri sai ki fara shi ya gaba da hakurin nasa duk buhu kawai zuwa su da yake janna ma a shari'a idan ka faɗin maganganu a kanta mai ka san kuka kana ga mu sun da kake ba duk ba ba ba wanda ya zaka duk mu sun goma kidan da za a kan amma shi ba yana shi ba zai mu shi ma yake eh sai mu shi ba ina ta kajin sa ina ta sharri amma shi ba yana sai wannan mutum yake da shi kai ke ta mutum yi wa da kai da ya gani ya mamu ya ce karama mana wallahi in karama ɗaya za ki ɗaya ke mun wallahi ne baka ga fara ma shari'a ɗari da za a rubu sai alamun Allah ya kare ta gare shi kuke cewa da shi ike a in ka zage ni so ɗari jika mazala ba yana hakan dan sai na fatima shi ne sharawa shari'a a yau wannan ruwan mai rasu ma in ya rama daya sun wani kwara ma dari ma yanzu irin nan irin nan ya ce a yake ka ko in za ka yi dari ba za ka yi ma ba zan maka ba eh in za ka yi dari ma ni dai ma ba zan maka ba ina jin haka eh ki ba ya fada kan jinjigin sa ya dinga roƙon gaba ta sa ina cewa wallahi kai a kan tajin mazara duk kan annabi wallahi ka gano kakanka wallahi dan da zaka mutu dama abu da kai kawai ne da wani abu ke da wani abu haka wani dama an ce kai hakuri ne kace yau na kore hakuri na eh shi ne sai na hasan dan dan sai na fatima dan sai na ali duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah ba mu ruwan da su Eh, shi ma haka ba mu shafi in ayyuka da ko ba mu shafi shi kan haka yake shi wani hakuri ne eh ina da hakuri a shi ne wani kedansa yake cewa to ai shi ko sai ya kusa san jiji ba mu shafi to al'ada imam shafi'i in zai bayar da ɗinki yakan bayar da yaji da yawa akalla sai a masa riga kusan kala goma shi ke nan sai ya shi ku shi ke da shi zai shi zai maka zai abin da ya bata bari to sai ya dinka dinka riga eh sai ya dinka dinka rigar ya dinka hannun hagu sai ya dogon hannu hannun dama sai ya hannun ya shara eh ya rika wuta ya duk a haka kwafi ya ya imamu shafi ya zo zai tafa farko ya tuna sauri sai an zo da kula ta yi ba shi imamu shafi yana buɗawa sai ganin hannun dogon yaro ma ta shara ya ce masha Allah ya ce kaga dama idan ina rubutu wato in na yi haka wajen rubutu ne ya haka sai wani ya dinga share wajen na yi haka kawai na haka kaga zai ya kare mun ya faɓa ta mutane sai ina nake hannuna ina warwarewa ina nadewa ina warwarewa to kaza alhamdulillah ka fito da ba daga yau din wannan za a rinka yi kuma ka ƙara kuɗi ma ƙara maka daga nan gidi ga da yau wannan da yake tafiya to shi ne sai eh sai zama ibada sai ibada ta shi to haka ma ake so yi ko da irin wannan ma sai samu ƙarin kuɗi to haka ko bayan Allah shi eh suna kamun yin rigar kafin ka zama shi to za ka ga za ka daɗe ba gani ba eh ji akan in ka ga su to a kan lamarin Allah ne da manzon Allah in ka taɓa Allah za ka fice su in ka taɓa manzon Allah za ka fice su an ka taɓa wani kurma ta addini Allah da fice su amma dan su ka taɓa su ka ci lalar eh ka ci lalar su kafin da za su yi maka eh kuma abubuwan gano da magana da Allah Allah ya ce Allah duk wani ba ya ci lalar Allah ya ce ba ni ba na neman da kawai a kai to haka bayan Allah ce eh Allah ba ma da su ba ma da su to to shi ne misali da gaba ko wal ashira da kuma sun abuwa ayin nasi ga ayin wato barin mutane wato suna yin mutane abuwa shi za lallai ka zama mai abuwa ga mutane ka zama mai yaciya kar ka zama kan kunama kar ka zama ce ni ba za a taɓa na kwanan lafiya ba kai ni wallahi ko ba za ta shari kiyama kai mutum na rama ba zan zaka cewa sai gobe ƙara ba mun ba kada ka zaki irin abin da kuka yi suke yi wannan shi ne eh ka zama mai yaciya ka zama mai abuwa to sannan ne kai ma za ka gamu da yafiyar Allah ka gamu da afuwar Allah kuma Allah ya ga cikin almuttaqina ga cikin wanda Allah ya tabbata su da cewa su masu tsoron Allah ne to afuwa tana da cikin abin da mutum yake samu daraja ta kasance wata da tsoron Allah kuma take yake sabo ba ba wa ita mu aljanna da Allah ya ce kudi da da muttaqina ita wannan aljanna an gargaje ne ga masu tsoron Allah ne yasa kullum ranar Allah suke yin afuwa suke yin afuwa shine abu ga zamin illan da zan ya kada ishe dai ku bayar kuma abu ga zamin mai ya Allah bai wannan yake shi kullum ne kwanta shi Allah ni duk wanda ya ba ni ya ci lan ba na neman wani haƙƙi ba na neman wani abu ka bi da shi Allah ko bai ma ya mu gaya da to shi ma to masu afuwa ke da shine masu yafiya ne to in dai haka ne yafiya to kuma za ka gamu da afuwa ta Allah ke ma za ka mutu ya fiye daga Allah Allah ya shi mana eh shi ne wani sarki daga cikin sarakuna da Abbasiya wato wani hajjinsa ya kawo masa ruwa ko ya kawo masa abinci zuwa a gaban sai kifar a cikin jikin sa kuma sai ka yi jiki sai kifa masa a jiki ya kashe shi sarki da malami sai ya fusata sai dangilan sai wato wannan bawa da ke ba da ido eh sai shi wani kafin da gaida sarki ne da haɗe eh sai ce wani aki na alin nashi sai ce ne maka abuwa sai ce wallahi mai mulki ta tsini sai a wallahi mai mulki ne na sai ce tuna ma'in na ya ala ya fara cikin gawa shi tuna ya taka ita kan kawai share ya wuce an gama ina can wannan aya sai ni biya sauka da shi to haka kullum mu zama masu afuwa masu yafi a cikin al'amuran mu yan uwa yawa kai mu zama cewa ba za mu in ba za mu afuwa ba za mu jira mu uzuri ba ba za mu da shi ba to والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
ya haɗu da ya imamu zai da ƙari yana shi ma ɗan wato sai na Hussein dan sai na Aliyu dan sai na Fatima ɗan manzon Allah eh kaga wato jika ne shi ma da cikin jikokin manzon Allah eh dan sai na Hussein Ali zai da Aliyu to أن جاريته cewa wato ku yan gamsa كانت تصب عليه ماء الوضوء ka kasance tana zuba ruwan alola gare shi فقال لإبريق sai wato sun talin sai ya faɗi ya faɗa a kan kansa sai ka buga maka kuwa ina jin sha ta wuce yana zuwa فرفع بصره لها sai daga duban da duban da zuwa gare ta قالت له sai kace da shi هذه البينة na to ubangiji ya ce da masu haɗe ya fushi قال تبنت sai kace to na haɗe ya fushi nawa وقالت sai kake cewa أعطنا عن الناس Allah kuma ya ce da masu abuwa ga mutane قال أخوت عنك sai ka to na yi mushi abuwa وقالت sai ta kuma cewa أوني بالموت Allah yana son masu kyautatawa قال أنت فرجت sai mu tura banki ya yi wata illa ne za ka ta gidan za su Allah eh a jikin ba za da shi ba to shi ne suke sa to shi ne Allah ya cewa wannan jira kuma dutse ne waɗannan da za fa al'ufa shi shaɗan idan suka aikata wani zunubi a jiya mummuna kan ne zaka mazuna hau zara mu an mutum ko mazuna da shi kawo su imaju da huda abin da ke koma bayan da na ɗin kar ku baranta kamar sun ba ko rungume meniya wato ya zama sun yi da mata da mata su ba wato wata ajanabi ya misali to zakarullah sai kina zarfin Allah kai Allah ba ce kana ni kaga ake zuba ta mumini ko ta ban Allah yayi in ya tuna Allah to sai ya tsaya mushi dan bai ja ya tsorata dangane ga abin da Allah ya tare da na narko da yake zaiwa masu irin wannan fastaghfirullah sai su nemi gafara Allah sai su nemi gaban nasu wani yin zunuba ai babu wani mai gafata zunubi wato mai gafata zunubai illa Allah illa Allah sai Allah wani bishe ru Allah ce ba su da goma ba alama fa alu su zama sun yi lafiya a bisa abin da suka aikata bal bari ya bar ulan su dubu an gaban sa wa bi almuna alhali sun san annal ladhi atawu alhali sun san abin da suka je zaccewa irin ma'asirin saban Allah ne to la'ika kuma أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
to hadiyar ayatu wannan aya dai التي هكذا هي التمارة ta dogare a cikin wani haƙƙin mutum da yake ce da dabino عليه امرأة wanda wata mace kalmar ta shige wa ta shige gare shi وأرادت أن تشتري wa a ragar ta nufi an ta shige da biyu ta marar ta nufi da tsaye wato dabino a wajen ta عجبته ta ta kayan ta da shi ya zai dabino wata mace ta tsaya ya ba su shiga mata a wani kasuwannin nan ne in karfi a zamani ba can zamani ma da tsarka ta zo ina sai da dabino sai ta tsaya da dabino to sai kuma yaba ita sai ta kayan ta da shi
قال لها sai ce da ita إن الكفر da gida hakika shi ne da biyu wanda yake na biyayyen da kyan داخل الخالق ya yana shi wani dama dan kashi ya ga amma abin mai kyan daga cikin kanti a yana cikin gida kanti فدخل معها ta zuta sai suka shiga gari shi da ita da suka shiga cikin wannan kanti وفعل معها ما ma'anar ila da gida zuwa sai rungume ta sai da ya aikata duk wani abu na jin daɗi da miji zai ke yi da bashi amma kawai ni misali ita bane kawai ila da ita ne a cikin cikin fulun da shi da kaɗai bai ba
وأعطاها التمرة da ya gama sai ba su kwarin da kyauta in ka ba ta siya ba ko to sai ba su kwarin kyauta
ذكرها يد الله kuma tana tafiya sai kina kurjinin Allah ويبان yadda baruna ainihin wato kuma da Allah ne maka فجاء الرسول sai mai kawo a kuke wajen manzon Allah kina kuka kuma yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
هذا الآية to shi ne sai wannan aya ta sauka Allah ya ce Allah ya fara fashi ne a wajen ma'amfuzan zakarun la'a kaga sai suna Allah kira ba sai ba zai zuri da mun gafar da rubansu dan da ba mai gafar da rubai in ba Allah ba ya yi rubu tabbata akan abun da ke aiki a cikin bara in ga hanya ba ya ci gaba kuma to Allah ya ce wa wa mai Allah kuma alhali sun san abin da suka aikata din nan sabon Allah ne to laika Allah ya ce to waɗannan jaza'un sakamakon su muka su take gafara da duka gobe ce su wajen da kuma aljanna su da jarimin ta ce al'ar salu wanda koramu suke gudana ta karkashin waɗannan aljannatu din faridina suna awa kaddarawa da wama fiha a cikin ta wani ma ajarul amilina Allah ya ce ma dallan ladan masu aiki eh ladan ladan masu aiki sai daga sun gafara da sun gafara sai Allah ya kankare musu eh wani kuma da zuwa ma sai Allah ya kankare din in sun tuba su waɗanda su hadina eh akwai wani bawan Allah wanda wato ainihin wato ya wato ya ga wata mace a hanya ta ce kayan da shi shi ke sai ya kalle shi kalle ka shi ke yana kallon da kuma yana tafiya yana tafiya kawai shi kan ashe ya zo to wato ainihin gaban wani garu ya san ya kawo boda ba ina zuwa kawai sai ya fas shi kan ya buga hulɗar sa kai ya buga gaban ina zuwa sai mutum ya yi rage ya wace fashe sai jini ya zo ina zuwa sai ya zo ya gama zalashi amma ka fara ka kalle shi kan eh amma ka fara daga da garin bai halatta
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين alama a kansa ba akwai wani bawan Allah wato shi abin da ya taɓa sani ya yi wa Allah shi ne wata mace ta fito da kuna mata ilimin kalle ta abin da zai iya kirgawa a ma'asiya ne shi daga balagarsa zai iya sanin cewa ya yi to shi kenan wani lokaci sai ya nufi ya gwada wato irin abin da ya aikata ɗin nan ko Allah ne suka fara sa a duniya to Esther ta kai munzalin ƙyamaci saboda haka sai ya sa yangarsa ta shirya ta ta mata ado mana ta shirya ta amma ta mata da niƙabi ta rufe cikinta ta zagaye ta kasuwa ta je su dawo shi ke nan wani baiwa Allah ta cika abin da ubangidanta ya yi mata umarni suka zagaya kasuwa suka zagaya sai daga duk inda suka je maza tana dosowa wannan yarinya sun ta kawai ba za su su da kai eh duk inda aka je ta kawai ba za su su da kai shi nan aka ƙarin ƙare da yan kasuwa suka tafi gida suka tafi gida suka tafi suka tafi suka tafi suka tafi gida suka tafi za su yi gida sai ga wasu ne ya kike omje ina zuwa kawai sai mu yayi da nake mata ke sai koma shi ke da suka shigo bayan sun shigo sai ubangiji tambaye ta me ya faru ta ce kai abin da kawai daga wuta amma sai da muka zo duk da ainihin wato shigowa gida kai abin da wani kawai da wani ne ta shiga amin kafara abin da suna suka yi ba a rayuwa ta ce an mun ayatu an rama mun yanzu bai to yanzu ba ba ba shi bai ba ba shi yanzu an yi zai ce cikin yin shiga gari ce ba wanda zai ba ku ƙara kuma ta eh wannan ni ma abu da ne aka rama mun ya ba to wata ran sai kuma abin da ya to sai komo wato a kanka eh ya fara shi ayi mun da shi ne wani shi tsari da jari ko Allah kiyaye to alhamdulillah kita sama dengan kemudahan malah kajian dan lain lain. Jadi orang bawa bayangan betul betul kok.
Sila mo.
Alhamdulillah, Allah ta'ala. Barra ita jiya ita kan Allah mutum ne kuma da lura ta ta ba ta ba ya iya jike Allah. So ya sai da Allah ko. Allah so mutum ya Allah da Na to ai wani wani duro. Ai ma wani da su su ke. Ne shi ke wani shi ke ta abu. Shi su da ai wani wani wani. Da ai wani ya ba ba da su su ke. Da ne su da ba. Ai haka da ni a rasu da ya. Shi ke da kawai abin da ake so. Amma idan yayi azhar ne, kullu aka so ki take yin Allah. Shi ma wannan misali ne, mun samu da hawa mun su zo da ake gobe ai. Shi ma haka da su ba duba ya kowa su da rishi ne. kuma aka yi albashi shi ke nan ba za su yi haka ya bane shi ba da wasu sama yawa kawai in dai hakan yake yake yi to su sun da ya albasa zai ce isa da bai kawai eh in ya zauna kuma da aka sai to ana son ku sake alba ko da bai yi wani abin da zai warware masa alba da su wannan ne a gani to shi ma musu haƙi ne wannan ne kun ga dama da aka ya ɗora albasa da shi ne ko sai a shi ya bar musu haƙi ya ka zai fada fasuwa yanzu ne duk masu da su kawai duk kwanci wani mazi ne ko mazi ne ma kuma ba ma a ma wuce ne sarki ba zai ya ce da ba a gara da haka su ma duk cikin ne an wuce kayan ko da ba an wuce gani amma sai ya zuwa kan da ne ne ko kan kan ita magani ba zama zai kuma amma yana da magani har Allah ya yi masa amma a halin da yake shirya nan dukkan ya zo samun mutane ne wanda zai baro mutane ko zai baro mutane
Amin. Amin.